ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha hudu ga watan zulƙada shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan biyar shekara ta 2025 miladiya muna cikin suratul rum suratul rum za mu tashi aya ta goma sha ɗaya a cikin sura ɗin insha Allah ta'ala faɗin Allah Allah mu yabda wa kalba sun mai ana buƙatar yan uwa su maka da addu'a ga ɗan uwa alar ma abokata da ya zo muna buɗe baki ciwo ya tashi da dole da yanzu haka muna fata Allah ya bashi lafiya insha Allah muna tare da malam Abdul Hayy bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبصر المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
Allah ya ci gaba da bayani kuma yadda muka tsaya a satin da ya wuce Allahu yabda'ul khalqa summa yu'idu Ubangiji ta'ala mai suna Allah ɗaya daga cikin sunannakin Ubangiji shahararru shine Allah ya ambaci kansa shine Allah abinda ake nufi da Allahu shine al-ma'lubu al-ma'budu bi haqqin abin bautawa da gaskiya da cancanta Allah shine yake faran halitta sun mai ido sannan kuma shi yake dawo da halitta bayan ya kashe halittar bayan mutuwa abinda ake nufi ya khluqukum ibtida'an shi ya faru halittar ku sannan kuma yu'idukum ba'da al-maut ahya'a ya dawo da ku bayan kun mutu a rayayyu abin mamaki mutum ya mutu a yi a yi a tashe shi ya ƙi tashi ya kasa tashi amma kuma Allah ya ce ya tashi ya tashi Allah ya fi samu mutum ya samar da mutum a matsayin babu sannan ya dadame da shi babu sannan kuma ya tashe shi tabaraka ya ta'ala da ka san da wannan mai iko ne ya halicce ka a babu dan da babu kai kai dinnan da babu kai Allah ya samar da kai to kuma in ka mutu ai me zai gagare shi ya dawo da kai ba shine ma'anar summa yu'idu sannan ya dawo da shi ahya'an summa ilayhi turja'un sannan gare shi kuke komawa zai muku sakayya bi amalikum da ayyukum duk wanda ya koma ga Allah to yana nufin ya shirya ne Allah ya tambaye shi akan abin da ya aikata a lokacin yana raye a duniya ma'anar mutuwa shine mun mutu Allah muna jiran ka dawo da mu da rai mu tsaya gabanka kuma ka tambaye mu duk abin da muka aikata a duniya shine ma'anar ka mutu a tashi ba da ka duk wanda ya mutu ya hau hanyar gamuwa da Allah ne da Allah zai tsayar da shi ya tambaye shi akan duk abin da ya aikata na alkhairi ko na sharri kuma ya bada labari don haka ake cewa ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari kafin ka mutu ka yawaita alheri ya lullube rayuwarka kada ya zama sharri da kurakurai su ne za su yi jagoranci a kan rayuwarka duk wanda ya rashin gaskiya tun a nan duniya Allah ya yi alkawari sai ya kunyata shi ku riƙe wannan ba sai na ja muku aya ko hadisi ba yau da gobe kawai ta isa ta bayyana haka duk wanda ya riƙi gaskiya to shi yake da nasara ko da kuwa mutane ba su mai da shi kowa ba sannan Allah mai haƙuri ne Allah mai juriya ne halim ne zai kyale mutum ya ci aikata akwai mahaɗa za a mutu kuma wallahi dole sai an tashi Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilayhi turja'un ya fara halittar ku kuka ci duniyar ku kuka yi rayuwar ku kuka aikata abin da kuka aikata in mulki ne kuka yi mulki in sarauta ne kuka yi sarauta in kuɗi ya baku kuka yi ci kuɗi idan ƙarfi ya baku kuka yi amfani da ƙarfinku in dama ya baku kuka yi amfani da damanku mazanku da matanku manyanku da ƙanananku talakawanku da sarakunanku da kaza da kaza ɗinku za ku mutu ba wanda zai zauna haka mutuwa take da ƙwarewa wajen ɗaukan mutane ɗaf ta ɗaukewa ne ɗaf ta ɗaukewa ne ba za a gane yawan raguwar ku ba kuma ana ta mutuwa amma ba a gane an rabu kowa mutum nawa ne za su mutu in mun zo masallacin juma'a za a ga kamar ba mutuwa muke ba kuma yadda tsari yake shine an kwashe kaza to sai kuma a haihu kaza yau ba an mutu mutum dubu ba misali to kuma an haihu mutum dubu haka Allah yake ya ɗauke ya shigo da wasu ya ɗauke ya shigo da wasu sannan kuma an ɗauke manya to wasu kuma sai su zo su ne manya wani ya ce min malam ni na tsoro na ce tsoron me kike ji ya lissafo min gidansu duk manya manyan yayinsa tun yana karami su ne yayinsa ya ce wani ya mutu bayan ya mutu aka ɗauke wani shekara kaza bayan shi aka ɗauke wani bayan shi wani ya ce malam haka aka bi su lokaci bayan lokaci duk aka ɗauke su ya ce wallahi malam yanzu ni ne akan layi ya ce na rasa in gudu ne in tafi kudu ne in tafi aikin karfi ne in tafi wani gari ne in to koma wata ƙasa ne ya ce kawai ni yanzu kawai na riga na san ni ne akan hanya ya zai yi kuma ko a kuskure wai a tsallake a je a ɗauko wani ƙarami a sa a tsaki a haka aka biyo su a layi ya ce yanzu duk zuri'ar mu gaba ɗaya ni ne babba ni ne na saura na ce sai ka kimta to ba da wata aya ko hadisi ba ne akwai da ba da zan masa ba wani abu duk da ita mutuwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah mana abu Allah ya samu cikin imani Allah ce wa yau mace ko sa'atu da ranar da alkiyama shine as-sa'a alkiyama za ta tashi yublisul mujrimun mushrikai za su dauke zamani kalmar yublis tana nufin yayi as yublis yayi as almujrimuna ana nufin almushrikun duk mushriki zai dauke zamani min kulli khairin daga dukkan wani alheri dan ya mutu yana shirka da Allah Imam Farra ya ce abinda ake nufi da yublisul mujrimun shine yanqati'u kalamuhum wa hujjatuhum ranar kiyama duk wani mujrimi duk wani mabarnaci to duk iya maganarsa da bayaninsa da wata hujjarsa da zai iya fakewa da ita a duniya a ranar kiyama za ta yanke babu wannan magana ba wata hujja ba wata magana da zai shiru sai yadda aka yi da shi kawai a ranar tashi alkiyama wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimuna imamu mujahid yace abinda ake nufi da yublisu al-mujrimuna yaftadihuna za su kunyata ranar tashi alkiyama mabarnata za su kunyata za su tozarta za a wato za a wulakantar da su su shiga kunya su rasa yadda za su walam yakun lahum min shurakaihim shufa'a ba su kasance suna da shufa'a'u masu ceton su ba min shuraka'ihim cikin waɗanda suke tarayya da su da Allah gumakan da suke bautawa da su suka hada su a matsayin Allah ba za su musu shifa'a shafa'a ba itatuwan da suke bautawa tare da Allah suka mai da su alloli su ma ba za su musu shafa'a ba duk wanda ya hada wani da Allah wannan wani bai isa ya cece shi ba a yau mai kiyamaci duk wanda ya bauta wa kabari wannan kabari bai isa ba ya kubutar da shi a ranar kiyama duk wanda ya bauta wa rana wannan rana bata isa ba bata isa ba ta kubutar da shi a wajen Allah duk wanda ya bauta wa wani malami ko wani waliyi ko wani shehi ko wani akramakallah ko ko kowaye da ka bauta masa baka da wani tsammani na ceto da ya isa maka ranar tashi alkiyama Allah ya yi fushi Allah ya faɗi wannan magana walam ya kullum min shuraka'ihim shufa'a wanda suke shuraka suka hada Allah da wani sharikai suka mai da shi sharik ga Allah kuma Allah ce walam ya kullahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya ce bai da abokin tarayya bai da sa'a bai da abokin shawara bai da wanda yake tuntuba sai ka zo kana bauta wa itace ko kabari ko rana ko wata ko ra'ayin wani ko wani bawan Allah da sunan shi babba ne ko mai tsoron Allah ne ko mai kaza ne a ranar kiyama wallahi ne sai ce ka ba wa kanu bi shuraka'ihim kafirin za su kasance suna masu musu kafirin ana ana fassara shi wato mutabarri'i na jahidi za su barranta za su butulta za su butulcewa shuraka ɗin su waɗanda aka aka haɗa su da ba ni sunan shi wanda aka haɗa su da wani wajen bauta Allah wajen bautar za su nuna mu ba mu kai bautawa ba istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabaw wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab da wanda aka bi da wanda suka yi din za barranta za a rabu daga wanda ka bauta zai ce ina ruwana da kai ni na ce ka bauta mini wanda kace ya isa shi shi ne ina wanda suke cewa komai Allah ne ina wanda za a daga wani a ce kaga kazami a ce wai Allah ne kazami abu kaza Allah ne abu kaza Allah ne Allah wannan Allah da muka faɗa Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ka dauko wani mutum ka dora shi a wannan kujera saboda baka da hankali saboda baka da rabo saboda kai ba dan arziki bane daman za ka iya buɗe baki ka ce wani abu Allah ne akwai wanda ya isa ya zama Allah a bauta masa ko yana yin wani abin da Allah yake yi to za su barranta da su ya tabarra'una minha wa ta tabarra'a minhum duka bangarorin guda biyu su waɗanda aka haɗa su da Allah za su barranta da su wanda suka haɗa su da Allah wanda suka hada su da Allah din su mabiyan su ma wai a ranar za su ce mu fa ba ko muka bi ba Allah zai ce ƙarya kuke wallahi malam lamarin kiyama yana da wahala kuma ba shi da daɗi shi sa kullum malaman sunna a karantarwarsu za ga suna mai da hankali akan tauhidi duk wanda ta kuskure masa wallahi ba ku bi na ba shi rantuwa ya mutu yana shirka da Allah ɗan mutane shi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah baya yafewa a yi shirka da shi in dai ka kuskura ka mutu kana bauta wani da Allah to ka yi asarar rayuwar ka gaba daya kai dai sai dai ka ga ana yi wa wasu rahama banda kai ma yau wa'azi akan tauhidi koran shirka sai wani da wani ba a so mutane sun fi so a basu su ta bautar gumaka su ta sama wa Allah su ta tari ji malam
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqu ranar da alkiyama za ta tashi to a wannan ranar za su rarrabu kamar ya za su rarrabu za a rarrabe tsakanin yan wuta da yan aljanna ya tamayyazu ahlul jannati min ahlin nar a ranar za ka gane waye dan wuta waye dan aljanna yawma idin yatafarraqu za su rabu ba da hisabi bayan hisabi in ji imamu muqatil wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun idan an yi hisabi yan wuta za su tafi wuta yan aljanna za su tafi aljanna yawma idin yatafarraqun ranar za su rarrabu shine abin da Allah yake nufi kana ganin dan uwanka zai tafi wuta bayan da za ka yi da shi ko bai bai ba za ka masa ba kana ganin dan uwanka zai tafi aljanna ba yanda zaka yi dan ko baka yi aikin da zaka shiga aljanna ba kai ka tafi wuta shi kuma ya tafi aljanna malaman tafsiri ma gwagwari ne ce fala ya shami'una abadan idan sun rabu ba za su sake haduwa ba har abada shine ma'anan wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafarraqu a ranan ne za su rabu in an rabu ma da kiyama ba a sake haduwa har abada in dai dan wuta ya tafi wuta in dan aljanna ya tafi aljanna in unguwar ku daya in gidan ku daya in uwar ku daya idan miji da mata ne in ma me in dai an rabu Allah ya sa an yi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta ya tafarraquna suna rabuwa ba sa taki haduwa har abada وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai fahim fi rauda suna cikin gonaki rauda basati ko bustan allati fi ghayatin nadara cikin gona ta aljanna wacce take mai kyau mai tsiro yuhbarun ana girmama su kalmar yuhbaruna ana fassara ta da yukarramun ana girmama su a ranar 'yan aljanna suna cikin gonaki shine rauda da Allah ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na wani dausayi ne daga dausayi gida aljanna kenan suna cikin dausayi na aljanna ana nufin guri mai sanyi mai ciyawa mai tsiro gona kenan yuhbarun ko kuma ka ce yuhbarun yun'amun in ji imamu qatada fa hum fi rawdatin yuhbarun ay fa hum fi rawdatin yun'amun suna cikin gonakin gidan aljanna ana ni'imta su ko kuma ka ce suna cikin farin ciki yasurrun kenan suna cikin gonakin nan suna cikin farin ciki kalmar alhabaratu yuhbaruna daga alhabra ne alhabratu a larabci ana fassara ta da asrur asrur shine farin ciki da jin daɗi ina fata ana fahimta ko ko kuma alhabratu kullu ni'matin hasana duk wata ni'ima mai kyau ita ce alhabra yuhbarun suna cikin ni'imomi masu kyau ana fassara a ce at-tahbir at-tahbir ana nufin at-tahsin habbara habbirhu tahbiran ahsinhu tahsinan kyautatawa fa hum fi rawdatin yuhbarun suna cikin gidan aljanna a cikin ni'ima a cikin farin ciki a cikin ainihin kyawun yanayi Allahu akbar Allahu akbar Imam al-Auza'i yace yayi riwaya daga Yahya ibn Abi Kasir yace abin da ake nufi fi rawdatin yuhbarun suna cikin gidan aljanna ana musu waƙoƙi na jin daɗi na morewa waƙoƙin da aka hana su ji a duniya to a gidan aljanna suna ciki suna shakatawa kiɗa mai daɗi da waƙa mai daɗi suna morewa imam al'auzayi ya roto yake cewa idan sautin ya fara fita babu wata bishiya a gidan aljanna face sai ta mai da amsa a wannan sauti da yake fita a gidan aljanna na jin daɗi ga 'yan aljanna وأما الذين كفروا نعم
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
قال الآيوين القرآن لا دين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيتي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا waɗanda suka yi kafirci suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirati suka ƙaryata haduwa ta ranar ƙarshe abinda ake nufi suka ƙaryata albas yawmul qiyamati suka ƙaryata tashi ranar tashi alƙiyama fa ulaika fil hadafi al azabi muhdarun can kuma yace fa hum fi rawdatin yuhbarun ku duba siyakin fa hum fi rawdatin yuhbarun nan kuma fa'ula'ika fil azabi muhdarun to waɗancan kafiran su kuma suna cikin azaba muhdaruna an halatto da su ba wanda ya isa ya gudu daga huduri ne waɗancan suna cikin ni'ima suna cikin shakatawa saboda yan aljanna ne waɗannan kuma suna cikin azaba kuma kowa sai ya ji ba wanda ya isa ya ce in an zo ta da kiyama shi ba zai zo ba saboda taurin kansa ko saboda matsayinsa ko saboda yana ga ya isa fi isa ba wallahi sai ka zo kuma sai yadda aka yi da kai ya dan adam ma yake kama kai yadda ya yi da kai ya ta ma azaba ya saka duk abin da ya ga dama ya ce ka yi kuma ka yi a dole ballantana Allah kowa sai ya je ba wanda ba zai je ba fa subhanallah فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون
الله يتف سبحان الله ku tsarkake Allah ku ce subhanallah shine ma'anar fa subhanallah ana nufin sabbihullah ku ce subhanallah ko ana nufin sallullah ku yi addu'a ku roƙi Allah kuna masu tsarkake shi hina tumsuna lokacin da kuka yi yammaci a yi tatkulu na filmasa'i shi ne lokacin sallar magariba da isha'i wannan aya tana mana bayanin lokutan sallah tana bayanin adadin sallah da ake da shi kula da kyau saboda akwai fitinannu marasa albarka masu ƙaryata sunna suna inkarin bayanin lokutan sallah a cikin alkur'ani ko adadin sallah a cikin alkur'ani wannan aya ta cikin suratul rum aya ta sha bakwai dalili ne da ke bayani akan salloli guda biyar a cikin alkur'ani wa subhanallahi hina tumsuna ku tsarkake ubangiji ku jinka subhanallah yayin da kuka yi yammaci kaga ya tabbatar mana da halaccin yin azkaru almasa yin zikiri da ambaton Allah na safiya da maraice malaman tafsiri suka ce hina tumsuna shine lokacin sallar magariba da kuma lokacin sallar isha'i wa hina tusbihun ai hina tadkhuluna fi sabaha lokacin da kuke shiga lokacin sallar asuba kaga an yi bayanin lokacin sallar asuba shi ma lokaci ne na zikiri da ambaton Allah walau alhamdu fi samawati wal ardi Allah shine abin yabo da godewa a cikin sammai da kasai Abdullahi dan Abbas ya ce yahmadu ahlus samawati wal ard halittar sammai da halittar da sai duka suna yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya kuma suna masa tasbihi wa ashiyan yace ku yi addu'a ku yi zikiri ku ambaci Allah sallu Allah ashiyan ku yi addu'a ku yi tasbihi ga Ubangiji da yamma shi kuma nan lokacin sallar da azar kenan kaga an sama mana magariba da isha'i da asubahi yanzu ga la'asar ta zo shi ne wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun lokacin da kuke shiga fi zahirati abinda ake nufi imam bagawi ya ce wa huwa salatu zuhri Allah yana nufin lokacin sallar azhar kaga sallolin sun fito ga la'asar ga azhar ga magariba ga isha'i ga asubai shikenan nafi al-azraq nafi ibn al-azraq yace wa ibn abbas hal tajidu salawatu al-khams bil qur'an ka duba nafi ibn al-azraq kamar ya san rigimar da za a yi ya tambayi malamin sa ibn abbas yace da Allah a cikin alqur'ani kuwa akwai maganar sallar sallolin nan guda biyar a cikin alqur'ani akwai maganar su ya tambayi ibn Abbas kala na'am ibn Abbas ya ce kwarai kuwa ya karanta masa wannan ayoyi da mana ya karanta mana fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun wadannan ayoyi guda biyu na cikin suratul rum ibn Abbas ya karanta wa nafi wa ibn al-azhar yace qad jama'at al-ayatu as-salawatu al-khams wa mawaqituha wannan ayoyi sun hada maka bayani akan sallolin nan guda biyar dukan su gaba ɗaya da kuma lokacin yin su wannan kuma yana nuna mana muhimmancin zikiri da tasbihi da ambaton Allah duk dai sunansa zikiri kamar yadda manzon Allah ya karanta da mu akwai riwaya ta Imam Malik a cikin Muwatta haka imam bukhari a kitabun da'awat ya ruwaito da muslim a cikin kitabun zikiri wa du'a daga abu hurai da allah kara masa yadda ga wata gara basa annabi yana cewa man qala subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin mi'ata marra khuttat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr duk wanda yace subhanallah wa bihamdihi kaji malam duk wanda yace subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi ka faɗi ɗari a yini ɗaya duk kurakuranka da laifuffukanka gaba ɗaya na rana ɗari kawai za ka faɗa subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi kai guda ɗari to duk zunubinka gaba ɗaya na wannan rana an yafe maka su gaba ɗaya idan zunubinka ya kai kumfar kogi na duniya gaba ɗaya sai Allah ya yafe malam ka ji sunna ka ji zikiri na sunna ka ji falala yanzu dan Allah malam sai ga gare ka bayan sallar asubahi in ka zo kafin ka koma bacci kafin ka shirin ka makaranta ka kasa yin subhanallahi wa bihamdihi dari kana zaune fa da hannunka kawai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kana zaune za ka yi guda ɗari nan duk zunubin ka na duk duniya gaba ɗaya an yafe ba a ce kullum kana wannan ba ka bashi ai ka samu rahamar Allah malam suna daɗi ne da ita annabi ne ya faɗa hadisi ce muwadda hadisi ce bukhari hadisi ce muslim ku rike wannan zikiri jama'a wannan shine zikiri na sunna shine abinda annabi rahama ya karantar da mu kaga in Allah ya sa ka rike aljanna direct intelligence insha Allah akwai wata riwayar mata Abu Salim daga Abi Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin kitabun zikir wa du'a da Imam Al-Bagawi a cikin Sharh Sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa a riwayar Abu Huraira man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada salam annabin rahama yake cewa duk wanda ya ce da safe kaga amfanin zikirin safe ke wanda ya bayan asubahi ya yi zikirin nan ya faɗi subhanallahi wa bihamdi bayan asuba guda ɗari bayan la'asar da yamma irin yanzu ko bayan la'asar ya yi guda ɗari ɗari da safe ɗari da yamma mi'a tabarra lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdal mimma ja'a bi babu wani mutum zai zo a kiyama wai ya zo da da abin da yafi abin da wannan yi sai dai wanda ya aikata irin nasa ko kuma ya ƙara shi yayi sama da haka wannan gara basa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu dama ya nuna mana ashe subhanallahi wa bihamdihi zikiri ne na safe guda ɗari subhanallahi wa bihamdihi zikiri ne na yamma guda ɗari kuma aka ce babu abin da wani zai zo maka da shi a kiyama wai ya zama ya fika ɗan uwana mu rike wannan mahuta babu abu mai daɗi irin bautawa Allah ba abu mai daɗi irin bin Allah ka rayu cikin ni'ima ba ka da taro aljihunka amma a rinka ganin hankalinka a kwance ala bi zikrillahi tatma'innul qulub a wata riwayar ta Imam Abu Hurairah hadisi imam bukhari kitabul aiman wan nuzul haka yazo a cikin muslim a wurare da dama imam al-bagawi ya kawo hadisi cikin sharh sunna yace manzo Allah yana faɗa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim kalmomi ne guda biyu masu saukin faɗa a harshe ba su da wahala ba su da nauyi a harshe amma suna da nauyi a skeli a mizani yace kuma habibata ni ila rahmani Allah ar-rahmanu yana son su Allah yana son waɗannan kalmomi waɗannan kalmomi ne subhanallahi bihamdi subhanallahi azim dan Allah ka duba subhanallahi bihamdi subhanallahi azim subhanallahi bihamdi subhanallahi azim ka ta wannan kana maimaitawa Allah yana son wannan kalma to me bawa yake so sama da wannan a wata riwayar daga juwariya bint al-haris ibn abi zira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fito daga wajenta wannan riwayar kurai abar shidin shi rawaito daga abdullahi dan abbas juwariya mata annabi ce bint al-haris ibn abi zira annabi ya fita daga wajenta a sunanta ada barra ita wannan jaririya sunanta barra in an ce barra kamar mai tsananin biyayya da bin Allah to shi sunan akwai taskiya a ciki mai taskiya akwai yaban kai a ciki amma a ce mai bin Allah mai biyayya da Allah ko mai bauta mai ibada ana gaya ma wannan kana na'am to kaga sunan akwai taskiya to malamai suka ce duk sunan da yake akwai taskiya akwai tsarkake kai a ciki ana so a canja wannan sunan amma a jahiliya da ba musulunci ba ko kuma mu a maguzanci da gargajiya ana iya sa mutum irin waɗannan sunan da ke manzo Allah baya so ya kira ta da wannan barra sai ya canja mata ya ce ke sunan ki joriya a daina ce muke barra daga nan babu wani rantuwar kotu ba wani afidabi babu kawai annabi ya ce sunan ki wa joriya ba wanda ya sake ce mata barra kuma ba ta son wannan barra din ta ce juwairiya sunana ga sunan da adabin Allah ya sa mini to ita wannan mata juwairiya a wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ya fita ta wajenta ya barta a masallaci ku duba matar annabi ne a masallaci kuna ganewa karatun matar manzan Allah a masallacin mata tana ibada bata ce a'a ni mijina annabi ne bari ne bacci ba kamar yadda wasu matan malaman sai kaga su matan malamai ne don haka ji suke kamar masu ne malaman kaga matar malami hajira ba ta karatun ƙur'ani matar malami ba ta azumin litinin alhamis matar malami ba ta zikiri matar malami ba ta salatin annabi matar malami tana ga darin matar malami wallahi kina je ki ga ya shiga aljanna ke kuma kin shiga wuta kina cin moriya ana nuna ki ku ne matan malam in an gan ku an ɗauka tsoron Allah ne ashe fajirai ne malintarki ai malantar mijinki ba zai miki amfani ba in baki bi Allah ba kai ko ubanki ne wannan mutumin uba uba baya tsarkake da bai isa ya sa da ya samu wani abu ba kawai da ya kidin Allah wanda Allah ne faɗa wa Fatima yarsa kun ga ita ce ai Yaqub yace salini min mali ma shi'ti ki tambaye ni cikin dukiyata duk abin da ke so fa inni la ughni anki min Allah shay'an a wajen Allah ba zan wadatar da ke da komai ba duk abin da kike so ki tambaye ni inda duniya ne amma in an je wajen Allah ba zan miki komai ba aikin ki ne ku fitar da ki sai wata mata wa ita matan malami ko mata wani ustaz ko mutum ya je kare wa'azi yana ta kira a yabi Allah abi Allah amma gidansa ba abin Allah wallahi ba daidai bane abi Allah ai azumin nafila ai kaza amma gidanka ana shan ruwa kullum ai azumin arfa ai azumin arfa ai azumin asura tasuwa gidanka suna ta cin dumame da safe shemoniyo ba daidai ba ne ya yi wallazi na amonu ku an fusa kuma ahlikum nara ku kare kanku da iyalinku daga wuta duk malintar mutum wallahi idan bai sa iyalin suka bi Allah ba sai an zo an yi haza fira ku bai ne ba bai sai an rabu wa yau ma idin ya tafarraku na za'a na kar wata mace kar wani da ya ji cewa aini babana malami ne dan babanka malami ba kai koyi da ubanka ba mai kai dan babanka malami ne baka yaki irin na ubanka ba mai kai ba zai baka amfani ba ko ai mu muna kusa da malamai sai mu ce yanzu yana barna sai ce ai mu muna tare da malamai dan kana tare da malamai baka yaki malamai mai amfani babu Allah wajen matsan malamai da kai tai amma baka aiki irin na malamai da haka annabi ya zo ya tarar da wannan matarsa ce ba ya ganta a masallaci tana ta zikiri ya taɓa masallaci sallah wannan fa kafin asuba ne fa kafin asuba ta shiga masallaci tana ta bugawa da yake gidan yana kusa da masallaci ya je sallah asuba ya dawo annabi in ya fita baya dawa sai rana ta ta ta fita sai ya yi zikiri ya yi ɗan filfilinsa na baya na fitowar rana ashuruk yana dawowa ya tarar da matan tana zaune a inda take tana ta zikiri matar annabi manzo Allah ya ce ma zirki fi majlisiki hada mundu kharajtu ba'da ba'd yanzu joyiriya kina nan kina zaune a wannan wuri naki tun da na fita na barki qalan na ta ce kwarai da annabi to malam kaji yanda ake kaji yanda ake dan kana kusa da mai bin Allah kai ma ka bi Allah tace haka wanda Allah ya ce to laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin zai koya mata wani zikiri mai gara basa mai romo wanda mun manta da shi ba mai yace to bayan na rabu da ke ni kuma na faɗi wasu kalmomi guda hudu ne kalmomi ne hudu salasa marratin sau uku na faɗe su kalmomi hudu a maimaita su sau uku yace lawazinat bi kalimatiki lawazanat kunna da za a auna kalmomi hudun nan sau uku da na faɗa in an ɗauko naki zikirin da kika yi tun da asubai ko kafin asuba kike buga har rana ta fito yanzu to da na waya rinjayi naki kalmomi hudu kacal a faɗe su sau sau uku ta ce meye wannan ya ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi kaga subhanallahi wa bihamdihi nan ta sake dawa ko akwai albarka ba a cikin subhanallahi wa bihamdihi kar kai wasa da ita ka rike ta subhanallahi wa bihamdihi daya adada khalqihi biyu warida nafsihi uku wa zinata arshihi hudu wa midada kalimati ko kuma akwai wanda yake a hade ni ne na raba subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi daya ni ne ne kuskure na raba mu warida nafsihi biyu wa zinata arshihi uku wa zinata wa midada kalimati hudu kalmomi hudu ne manzo Allah ce in kika faɗi wannan sau uku kalmomin nan hudu kika faɗe sau uku to ya fi adadin lokacin da ke ɗauka tsabar ladan da za ki samu abin da yake ciki shine sarki ya tabbata ga Allah ina tsarkake Allah iya adadin halittarsa gaba daya kana nufin kana yi wa Allah subhanallahi subhanallahi ya baka lada iya yawan halitta gaba daya to sai Allah ya karba za a rubuta maka subhanallahi ka fa iya adadin abin da Allah ya halitta kuma Allah ya baka lada iya yardarsa wani da nafsi Allah ya baka wannan lada subhanallahi wa bihamdihi din ita ce ita kadai ce ba subhanallahi wa bihamdihi din wani ita ce wazina ta arshi iya nauyin al'arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ya san nauyin al'arshin Allah da kuma iya adadin tawadar da za ta rubuta kalmomin Allah gaba daya ita ɗaya ce wannan subhanallah wa bihamdi shine kadai zikirin subhanallah wa bihamdi kana son Allah ya baka shi adadin kalbi kana son Allah ya baka shi rida nafsihi kana son Allah ya baka shi zinata arshi kana son Allah ya baka shi midada kalmati to yaya mutum zai wasa da suwan lagambe kun san yaushe ake wannan bayan asuba ne yanzu mutum yana da wannan zikiri na sunna daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje a bashi wani zikiri da aka karbo shi a mafarki ba mala ne na fata kanka lokaci ku yi karatu ku gane sunna fa lokaci yayi kan mutum ya rubuta kansa wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi tar a fili amma shi dan bai zai barka ba wataƙila ma baka san shi ba bayan masu ba kawai kana ida da sallah ka buga subhanallahi bihamdi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati daya subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati biyu سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته wannan idan kai kayi sunna kana gamawa tafi kwanta kullum ka buga to irin wannan zikirai su ne kamata a rinka koya wa yara a islamiyya idan an zo assembly a rinka koya musu a ce ga abinda annabi ya faɗa ba ji a ɗora mutum akan wake-wake da tsalle-tsalle ba kuna tare da ni? ni fa wallahi zafi nake ji ban sani ba kuma ina ta jiran a nuna min lokaci na ga hanyar da ba su daga ba kun san ku kuna cikin nema kun wannan fitilan wato Allah dai ya raba asiri gashi kenan inda Allah ya sa ba ina ɗiban abubuwa kafin in zauna a kujerar nan ba da wata sai dai ku ga na bushe kawai shi yasa sai na kimta sosai nake hawa kujerar nan yawwa wanda da kullum da lokaci mu jara mu na'am من آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون kafin wannan Allah ya ce yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah shine yake fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye ai haka abu yake wannan abun rayayye ne sai a fitar da shi daga matacce wannan abun kuma matacce ne a fitar da shi daga rayayye kurin idan ka lura rayuwar dan adam da mutuwarsa da shuka da girbe ta da dada shuka ta duk za wannan misalin zai fito wa in ba Allah ba waye sai wannan wa yuhil arda ba'da mautiha Allah shi ke raya kasa bayan ta mutu yanzu kasa a mace take duk inda ka je daji a bushe yake kona gona ake sharar gona ake ta yi ana konewa ta mutu amma nan da wata daya ko na makamci wannan idan kasa ta sha ruwa ta koshi shikenan sai ku ga taburin kasa ta yi kore yuwil arda ba da mutiya wa kadhalika tukhruju Allah ce kamar haka ne za ku fito ko za a fitar da ku kamar yana a fitar da ku za a fitar da ku zuwa filin kiyama ba kasa ta mutu ba ba kuma kun mutu ba ba duniya ta mutu ba ba komai ya kare ba yanzu ba babu ruwa ba ba komai a bushe yake ba ba daji ake gani ba ba nan da 'yan wani lokaci za ku ga ƙasa ta yi kore ba to wallahi kuma za ku mutu gaba ɗayan ku duniya ta ƙare gaba ɗaya kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya zuta shi kowa ya rike carɓe carɓe wa min ayati an khalaqakum min turab yana daga cikin ayoyin Allah Allah ya halice ku ne asalin ku daga turbaya ana nufin aslul khalq asalin halittar mu shine annabi Adam min turab annabi ya ce kullukum min turab kullukum min adam dukanku daga adam kuke wa adam min turab annabi adam daga turbaya yake bani adama ba wani wanda ba dan adam ba a cikin ku da arne da musulmi da dogo da gajere da baki da fari da kowa da kowa kullukum min adam wa adam min turab adam daga turba yake sun ma idan antum basharun tantashirun sai ga shi kun zama bashar mutane masu jini da tsoka da nama shine bashar tantashiruna kuna yaduwa a bayan ƙasa tambasituna fil ard kuna shimfida kuna bas an baza ku a bayan ƙasa kuna yawo amma asalin ku duk turbaya ne sai me kuma ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها haka لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون yana cikin ayoyin Allah an khalaqakum an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku daga cikin ku min jinsikum ay min bani adama Allah ya halitta muku daga ji- jinsin ku na bani adam ya halicci Hawwa'u ita ce matarsa kai ma kana matsayin namiji mutum sai a halitta wata mace ita ma mutum ce amma sunanta mace duk dai irin ku ɗaya sai kuma a ce ita ce matarka duk wanda yana cikin ayoyin Allah ne taskunu ilaiha don ku samu sukuni da kwanciyar hankali zuwa gare ta daga cikin ma'anar yin aure mutum yana samun kwanciyar hankali da nutsuwa da hidima da iyali za su yi masa inda Allah ya sa ya aure ta kirki ba mutum yar banza ba وجعل بينكم مودة ورحمة الله يسني مودة سويا ورحمة da tausayi da jin kai duk auren da babu waɗannan abubuwa guda biyu akwai mushkila lalle ya kamata a cikin aure a samu mawadda soyayya miji yana son mata mata tana son miji dan zaman hakuri ne zaman aure wa rahma da tausayi da jin kai don aure dole a samu tausayi da jin kai miji ya ji tausayin mata mata ta ji tausayin miji جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويترحمان فكان ما أورتا غدا بيو الله يسني سويا يسني توسعي أتكانين سو suka ce babu wani abu wato da yake son dan uwansa da junansa dan uwansa da dan uwansa sai dai da tausayi da rahama da nan dole sai an samu wannan sinadari inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu tunani fi azamatin lahi wa kudrati akan girman Allah da kuma ikonsa wa min ayatihi na'am ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين alihi إن في ذلك لآيات للعالمين Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min ayatihi khalqus samawati wal ard daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wa ta'ala duka yana cikin halittar sammai da halittar kasai waqti la ku alsinatikum da saba harshen wancan bahaushe wancan bafulatin wancan ibo wancan bayarbe wancan baceri wancan bakaza ka duba halittar taku iri daya amma kuma ikhtilafu alsinatikum harshen in ka duba fatar iri ɗaya ce dirin halitta iri ɗaya ne amma kowa yana magana da abin da dan uwansa baya ci wannan bature wannan baya- ba- ba- balarabe yaruka bila adadin wannan shi ma fa nuna samuwar Allah ne shi shi kadai wa alwanikum da launin wani abiyar fari wani aswad baki wani ahmar ja duk a cikin mutane akwai amma kuma dukkan ku ƴaƴan mutum ɗaya ne adamu ƴaƴan mace ɗaya ne hawwa ha ƴaƴan mutum ɗaya ƴaƴan mace ɗaya kuma launin ku ya sha bamban kuma harshen ku ya sha bamban inna fi zalika la ayatin lil alimi haka imam hafs ya karanta bi kasri lami lil alimi lallai wannan ayoyi ne lil alimina wato ga mutanen da suke bincike akan al'amura ba sa tsayawa akan zahiri har sai sun shiga batini suna bincikawa lil alimina masana daga ilmu ne masana waɗanda suke bincike ba za su tsaya a- a farkon farkon abu ba sai sun shiga diddiginsa ana son musulmi ya zama mai wannan wa min ayati ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون wa min ayati daga cikin ayoyin Allah manamukum bil layli baccin ku da kuke da daddare wannan hari da baccin rana kaga Allah ya nuna mana nan ana iya buga bacci da dare ana iya buga bacci da rana na'am wani da rana yake bacci wani kuma da daddare yake bacci wa tilakum min fadli ka duba yadda kuke bacci dukkan ku nan zuwa karfe 2 dare ba kowa a nan garin ma ba kowa kowa ya shiga ya kwanta yana ta zuga bacci wannan ayoyin Allah ne dabbobin kuma tun da sun ji kun yi shiru su ma sai su yi shiru bishiyoyin ku su ma sai su lakkabe komai sai su yi shiru dare kenan waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha wabtiza'ukum min fadli da fitar ku na neman falalar Allah garin Allah yana wayewa sai daga mota har ta ko ayoyi ga mutane waɗanda suke ji sama'u tadabburin wa atiba'u ji na tadabburi da kuma lura insha Allah sai mu dakata a nan sace mai zuwa insha Allah ko ce bayan aikin haji insha Allah sai mu ci tashi wa min ayati yurikum al-barqa khawfan wa tama'an abinda na faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman afuwar Allah wannan karatu insha Allah za mu rufe shi daga yau sai bayan an dawo daga aikin haji sai a watan Muharram insha Allah muna fatan Allah ya samu na albarka kuma Allah ya Allah ba su ikon yaki lafiya Allah ya dawo da su lafiya Allah kuma ya ba mu nasara da dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu